أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو يلقى إليه كنف أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعم أو يلقى إليه خنز أو تكون أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسكورا Allah madaukakin sarki yake cewa wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malakun fayakunu ma'ahu nazira wato kafirai ne su wayannan mushrikan larabawa na garin makka suke cewa mali hazar rasul ya kulu ta'am me ya samu wannan annabin ne wannan manzo ya kulu ta'am gashi yana cin abinci wayam shi fil aswaqi kuma gashi yana tafiya zuwa ga kasuwanni laula unzila ilaihi malakun me yasa Allah bai sauko masa da wani mala'ika ba fa yakunu ma'ahu nazira mala'ikan ya kasance yana gaskata shi duk inda annabi yake tafi alaihi salatu wassalam mala'ikan ya dinga bin manzo Allah yana cewa ai daga Allah yake wannan gaskiyansa to ai wannan shirme suke sau nawa mala'ikan mala'ika jibril kansa shine shugaban mala'ikun gaba ɗaya amma ya zo wajen manzon Allah ya fi ya fi sau dubu ɗari ya fi sau dubu ɗari yana zuwa wajen manzo Allah to kaga ai Allah ya haɗa shi da mala'ikan kenan suka ce au yulqiya ilaihi kanzun ko kuma Allah wato ubangiji wato ya jefo masa wata taska minas sama'i daga sama yunfiquhu wa la yahtaju ila al-mashi fil aswaqi lil talab al-ma'ash wai da Allah ya saukar masa da wata taska mana daga sama wanda manzo Allah zai ta hidimarsa a ciki ba sai ya je kasuwanni yana neman abin da zai ci abinci da shi ba to wannan ma ai yanzu duk Allah ya wa annabin rai eh akwai lokacin da Allah ya ce manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam in yana so duwatsun makkan nan gaba daya za a mayar masa da su zinariya su dinga jin sa yayi ta hidimar sa da su manzo Allah ya ce a'a shi baya bukata yace shi ya fi so ya rayu yana annabi manzon Allah kuma bawan Allah yau ya ci abinci gobe kuma a rasa abincin ma saboda ya ya tuna kuma halin da fakirai suke a cikin al'ummarsa to manzo Allah shi ya zabi haka to amma gashi ai yanzu duk Allah ya yi abubuwan gaba daya yanzu duk duniya ba inda zaka je ka ga ka ga ginin da yake da zinariya a cikin sa irin masallacin manzo Allah to kaga Allah ya karyata su ai gashi zinariyar da suke cewa Allah ubangiji gashi ya kawo ta in ka shiga masallacin manzo Allah duk gwalagwalai za ka yi ta gani a ko'ina a wuri da kaga wannan duk Allah ne Ubangiji ya yi haka don ya karyata su da shi Allah Ubangiji ya kawo gwalagwalan kuma yanzu duk ƙasashen musulmai da suke zuwa ziyarar manzan Allah sallallahu alaihi sallama suna zuwa su yi ta zuwa da da kuɗi kowace ƙasa idan mutum zai je umra nawa yake kashewa in mutum zai je aikin hajji nawa yake kashewa duk waɗannan kuɗaɗen da ake zuwa da su ai gaba ɗaya ana zuwa ne saboda albarkacin manzan Allah to ai kaga dukiyar ma kanzin da suke cewa zai sa Allah bai jefo masa ba to ai ga kanzin nan yana ta gudana babu wani wuri yanzu da ake takawa kafa take yawan taka shi a je a dawo a je a dawo irin madinan manzan Allah kuma kowa zai je sai ya je da guzurinsa bayan kuɗin hotel da za ka je ka biya ka je da guzuri ka sayi abinci a wurin ka sayi kayayyaki duk wannan albarkar manzo Allah ne kaga abin da suke faɗa din duk Allah ubangiji yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine shine suke cewa au takunu lahu jannatun ya'kulu minha ko ko me yasa wai Allah bai yi wa manzo Allah wata gona ba wadda annabi zai ta cin abinci a cikin ta yanzu duk gonakin musulmi da suke duniyar nan dukkan gonakin musulmi gaba daya a ce yanzu misali a ce manzo Allah yanzu kowannen mu zai iya zuwa Madina ya je ga Annabi gashi yana zaune a raye duk noman da muka yi duk ba Madina za mu kai shi ba to duk gonan musulmin duniya ba kaga ta dawo ta manzon Allah dike kaga Allah ya karyata su ne duk abin da suka yi wa Annabi gorin Allah ya yi shi tabaraka wa ta'ala eh wa qala zalimuna to wa'annan azzalimai wato kafirai sai suna gaya wa muminai suna cewa in tattabi'una illa rajulan masfura ai ba wani kuke bi ba sai dai wato rajulan masfura wato wani namiji ne wanda aka rinjayi hankalinsa suke gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا انظر كيف ضربوا لك الأمثال fadallu fala yastati'una sabila Allah madaukakin sarki yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace unzur kaifa darabu lakal lamsal dubo da suke ta buga misali suke ta buga maka misali Allah yana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duba ka ga ya rasulullahi yadda suke ta buga maka misalai su ce kaza su ce kaza su ce kaza Allah yace fadallu bizalika anil huda sun fata sun bar shari'a fala yastadi'una sabila ba su da ikon samun hanyar da za su shiri zuwa ga gaskiya.
تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا الله madaukakin sarki yake cewa tabaraka wato takasara khairul lahi alheran Allah sun yawaita albarkar Allah ta yawaita allazi insha'a Allah nan sarki ne wanda insha'a idan Allah ya so ja'ala laka khairan min zalika sai ya sanya maka abin da yafi duk abin da suka faɗa din nan alkhairi kuma duk Allah yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi duk abin da ya fi abin da suka irga din nan Allah ya bashi fiye da wannan wanda ya fi wannan alkhairi jannatin shine aljanna ta jari min taciyar lanharu wadda koramai suke gudana a ƙarƙashin aljanna wayaj allaka kusura kuma Allah ya sanya wayaj allaka Allah ya sanya maka kusuran wato dogayen gidaje wai suna tauro annabi gori ne me yasa Allah ya sa masa kaza ya sa masa kaza to Allah madaukakin sarki shine yake faɗa yake faɗa sallallahu alaihi wa sallam idan ka je kaga masallacin manzon Allah kaga shabbakin manzon Allah daga nesa za ka hango doguwar katanga sai a ce ma wancan masallacin manzan Allah duk ta inda ka shigo madina duk inda ka shigo madina za ka ga hango hasubiyoyin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za a ce ma wancan masallacin annai Muhammadu to kaga ai wa yadda Allah ka kusura din kenan Allah ya sanya masa dogayen gidaje in ka je za ka ga manya-manyan gidaje inda alhazai suke sauka saboda masoya annabi sun zo ziyara dukka abinda kafirai suka yi wa annabi gorin nan Allah ubangiji ya yi masa su suna wuta gashi kuma Allah ya yi abu gashi nan mu muna ta gani sallallahu alaihi wasallam bal kazzabu bis sa'ati wa atadna liman kazzaba bis sa'ati sa'ira bal kazzabu bis sa'a wa atadna liman kazzaba bis sa'ati sa'ira Allah madaukakin sarki yace bal kazzabu bis sa'ati ai dai tashin alkiyama suke karyatawa wa atadna Allah yace kuma mun tanadi sa'irar wuta mai kona su mai tsananin zafi mai konawa kenan mun tanade ta liman kazzaba bi sa'ati ga wanda suka karyata tashin alkiyama duk wanda suka karyata tashin alkiyama nan to Allah yace mun tanada musu wuta mai tsananin zafi mai tsananin kuna za ta kona su gaba ɗaya ba suna wuta ai Allah ya kone su a cikin wutar kuma ga annabi duk abin da suka yi gorin gashi Allah ya yi shi tabaraka wa ta'ala إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لا تغيزا وزفيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيزا وزفيرا Allah maɗaukakin sarki ya ce izara adhum min makanin ba'idin ita wutar idan ta hango 'yan wutan in aka koro su za a jefa su a wutan to ita wutan kamar yadda ya zo a cikin hadisi cewa tana da idanu guda biyu Allah ya mata ido guda biyu ita wuta to saboda haka duk wanda dan wutan ne za a jefa shi a wutar da an koro shi za a yi wutar da shi to ita wutar za ta hango shi inda al-hadisi ya ce tana da idanu guda biyu to da ta hango dan wutar sai kaga tana tana sami'ulaha tagayyuzan wa zafira Allah madaukakin sarki ya ce sami'ulaha sai ka ganta tagayyuzan wato tana zaɓaɓɓaka da ta hango ɗan wutan wanda za a sa shi a cikin wutan sai ka ga wutar tana zaɓaɓɓaka kamar idan ka ɗora ruwa a kan murhu ka kura masa itace kenan wuta ko kaga idan ya zo ta farfasa ai za ka je yana zaɓaɓɓaka to shi ne ta gayyuzan wato gilyanin za ta dinga ta farfasa zaɓaɓɓaka ita wutar jahannama wanda fira za ka ji tana rugugi tana ihu kenan tana so ta kamo shi dan wutan da za a sa a ciki Allah ya kiyaye mu daga wuta to sannan kuma ya zo a cikin hadisi kamar yadda Abdullahi ibn Abbas yake faɗa yake cewa akwai in aka yi tashin alkiyama akwai wani bawan Allah shi kuma za a kamo shi a yi wutar da shi mala'iku in suka kamo shi za su kawo shi wutar to wutar da yake tana da ido kamar yadda hadisi ya faɗa idan ta kalli mutumin in ta hango shi ba ɗanta ba ne ba ɗan wutan ba to sai wutar sai ta ture wuri guda haka kamar yadda kaza ko agwagwa take turewa ɗin sai ta ture wuri guda sai mala'iku su ce mata ya kika ture sai ta ce a'a shi wannan yana neman tsari da gani kullum saboda haka tun da yana neman tsari da gani to ni ma ba na bukatar sakare shi da cikina to shi yasa ake so mu yawaita addu'a mu dinga addu'ar nan Allahumma ajirni minan nar Allah ka kiyaye mu daga wuta Allah ka kiyaye mu daga wuta Allah ka kiyaye mu daga wuta kuma hadisi ma ya zo cewa idan ka ce Allah ubangiji ka bani aljanna Allah ka bani aljanna Allah ka bani aljanna har sau uku aljanna sai ta cewa Allah Allah ka sako shi cikina idan kuma ka ce Allah ya kiyaye ni daga wuta Allah ya kiyaye ni daga wuta Allah ya kiyaye ni daga wuta sai wutar da cewa Allah Allah karka kawo shi kusa da ni karka sako shi a cikina to shi yasa Abdullahi da Abbas yake cewa da ta hango mutumin da mutumin kirki ne mai neman tsari da ita sai ta ture wuri guda tana da ido sai ta ture ta takure haka ta yamutse mala'iku su tambaye ta sai ta ce a'a ai yana neman tsari da ni saboda kada ku kawo shi wurina in ko mutum na banzan ne nata ne da ta hango shi shi kenan kawai sai ta dinga zababbaka tana rugi kamar dai ka ka sa wa zaki nama yana jin yunwa ai ka san yadda zai dinga koshi da gunji da wane ne to haka in ta ga dan wuta Allah ka kiyaye mu albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani kuma shi kuma mala'iku shi ma duk ya zo a hadisi shi kuma mala'iku za su kamo shi za su yi wutar da shi da an kawo shi bakin wutar sai ta ihu kafin a sa shi shikenan sai ya ce wa Allah Allah Ubangiji Allah aini ba na tsammanin za ka sa ni a wuta Allah na ɗauka rahamar ka za ta yalwace ni sai Allah ya ce haka kake tsammani ya ce wallahi Allah ni tsammani nake rahamar ka za ta yalwace ni sai Allah ya ce to shi ke a sake shi ai aljanna rahamar ta wata yalwace shi to sai ya tafi aljanna saboda haka Allah ya kiyaye mu daga wuta na'am وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقربين دعوا هنالك ثبورا wato wa iza ulqu idan aka jefa su a cikin wutar makanan dayiqan wato wuri ne mai kunci mai kunci ita wutar wuri ne mai kunci amma haka za a yi ta jefa su Allah kiyaye mu a yi ta jefa su wani kan wani wani kan wani wani kan wani haka za a yi ta jefa 'yan wuta a jefa su a ciki wani kan wani wani kan wani wani ya taka wani wani haka dai Allah ka kiyaye mu albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to idan suka shiga suka shiga cikin bala'in wuta da auhunalika subura sai su dinga cewa wayyo mun halaka wayyo mun halaka wayyo sai ta ihu suna cewa sun halaka sai Allah ya ce la ta da uliyau musuburan wahidan wada musuburan kasira yau innan kam kada ku dinga kiran halaka guda daya ku yi ta kiran halaka da yawa ku yi ta kiran halaka da yawa Allah ya kiyaye mu
قل ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا ولذلك خير أم جنة الخلد التي وإلى المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا شيني الله yake tambaya yace qul azalika khairun wato duk abin da muka ambata na wannan azaba da siffar wutan nan shi yafi alheri am jannatul khuldi allati wa'ida almuttaquna ko kuma aljanna wadda ta dawwama wanda muka yi wa masu tsoron Allah alkawari ita tafi alkhairi aljanna ai ta tafi alkhairi kanat lahum jaza'an wa masira ita aljanna ta kasance wato makoma ce kuma sakamako kanat lahum fi ilmihi ta'ala cikin ilmin Allah jaza'an sakamako ne ga masu tsoron Allah ita aljannan wa masiran kuma makoma ce zuwa gare su duk masu tsoron Allah za su koma ne zuwa ga aljanna Allah ka sa da mu za a koma barka annabi alaihi salatu لهم فيها ما يساءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا لهم فيها ما يشاءون wato a cikin aljanna duk abin da suke so za su same shi duk wanda ya shiga aljanna zai samu duk abin da kake bukata duk abin da kake bukata a cikin aljanna za ka same shi lahum fiha ma yashaqu lake kalidina kuma dawwama za a yi a ciki babu zancen za ka shiga ka fita ita aljanna in an shige ta babu fita wuta ce idan mutum ya shiga idan akwai kalmar shahada a zuciyarsa in dai akwai imani ko da ƙwayar zarra ce to wata rana zai fita duk azabin da ake masa za a fidda shi a mai da shi aljanna amma ita aljanna idan aka shiga to ita kuma babu fita babu fita saboda ai duk muminin da ka gani a duniya babu wani mumini da yake ji a zuciyarsa akwai wani lokaci da zai daina yin sallah da Allah zai barka a duniya da'iman abadan ba za ka yi tsammanin akwai wani lokaci da za ka kafurce ko ka daina ibada ba to wannan kyakkyawar niyyar taka ta za ka dawwama akan binsa to shi yasa in an samu a cikin aljannar to shi ma Allah sai ya dawwamar da mu a ciki kalidi na fiha abadan ke za a dawwama a cikin ta har abada
kana ala rabbika kana ala rabbika wa'adan mas'ula wannan kuma ya kasance a bisa ubangijinka alƙawari ne abun tambaya eh kaman mutum ne ka zo ka bashi ajiyar kuɗi ka ce ba ni kuɗi na kaga ai zai dauka ya baka to Allah ya yi wa mu'minai alƙawarin aljanna saboda haka Allah ubangiji zai ba su ita shine kawai ma'anan wannan wannan aya
ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء هم ضلوا السبيل ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل Allah maɗaukakin sarki ya ce wa yau mana hashuhu wato ka ambata musu ranar da za a tara su wa ma ya abu duna min dunin layi da abin da suka yi ta bauta wa koma bayan Allah duk Allah ya tara su min mala'ikati daga mala'iku ka sa akwai wanda suka bauta wa mala'iku wa isa akwai wanda suke cewa su annabi isa suke bauta wa uzairu akwai masu cewa uzairu suke bauta wal jin da aljanu akwai masu bauta wa aljanu to duk Allah zai tara su fa yaqulu ta'ala sai Allah madaukakin sarki sai ya gaya musu yace a antum adalaltum ibadi haula'i shin ku ne kuka batar da wa'annan bayin nawa kuka aukar da su cikin halaka kuka ce su dinga bauta muku su bar ni am huddallu sabil ko kuma su ne da kansu suka bace wa hanya ta gaskiya suka bata Allah zai tambayi su wanda ake bauta wanke
قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكنتم قوما بورا Allah madaukakin sarki in ya tambaye su sai su waɗannan bayin Allah su ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah ubangijinmu ma kana yambagi lana an nattakiza min dunika milawliya ai bai kamata a gare mu ba bai daidaita ba bai cancanta ba mulki wani koma bayan ka ya kasance shine majibincin lamarin mu walakin matta'atahum Allah kai ne ka jiyar da su daɗi kai ne ka jiyar da su daɗi a duniya wa aba'uhum da iyayensu ka ba su nisan kwana ka ba su yawan arziki hatta da su zikira har ma suka manta suka bar wa'azi suka bar alkur'ani saboda daɗin da suke ji wa kanu qauman bura suka kasance mutane ne halakakku
فقد كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفا ولا نصرا وقد ومن كذبوكم بما يد- وقد كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفا ولا نصرا Allah madaukakin sarki yace faqad kazzabukum gashi nan wanda kuke cewa kun bauta musu sun ƙaryata ku bima taquluna da abinda kuke cewa annahum aliha wai su alloli ne abun bauta to gashi sun ƙaryata ku fama tastadi'una sarfan wala nasra ba za fama tastadi'una ba za ku iya jawo wa kanku wani abu da zai amfane ku ba bare wani abu da zai cutar da ku ba za ku iya jawo kanku abin da zai amfane ku ba ba za kuma ku tunkuɗe wa kanku abin da zai iya cutar da ku ba na ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا wa man yazalim minkum nuzikhu azaban kabira Allah madaukakin sarki yace wa man yazalim minkum wato duk wanda ya zalunci minkum daga cikin ku wato yayin shirka kenan Allah yace nuzikhu azaban kabira za mu dandana masa azaba mai girma wato shadidan fil akhirati mai tsanani a lahira Allah ka kiyaye mu
وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا الله مدوكين سلكي yake cewa wa ma arsalna qablaka min al-mursalin ai ba mu aiko kafin kai ba duk manzannin da muka aiko kafin zuwanka illa in illa annahum la yaquluna at-ta'am sai dai hakika suna kasance suna cin abinci ba kafirai suna cewa wai me yasa shi annabin yake cin abinci yake tafiya kasuwa ba to shine Allah ya ce ai duk manzannin da muka aiko kafin zuwanka ba ai sun kasance suna cin abinci la yaquluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaqi kuma suna tafiya zuwa kasuwanni suna zuwa kasuwa kenan waj'alna ba'dukum li ba'din fitna Allah yace mun sanya dai sashin ku su dawo fitina ga sashi baliyatan saboda jarrabawa ibtalal ghaniyu bil faqir haka duk duniya take Allah ya jarrabi mai kudi da talaka duk inda kaga mai kudi to talaka abokin gaban sa ne eh ya gansu mutanen banza duk sun tare mana kudaden mu kaza kaza shi kuma mai kuɗi shi kuma da ya gan su mutanen banza sun fitini mutane sai yawan roƙe-roƙe kaga duk an jarrabi juna ke to haka sarakuna idan idan talakawa suka ga sarakuna su zagi sarakuna su ma sarakuna in sun ga talakawa su zage su masu mulki su- duka dai haka an jarrabi juna malamai masu ilimi su ma an jarrabi su da- da- da da jahilai Eh, su malamai in suka ga jahilai su ce jahilan banza kawai sun kasa fahimtar karatu su kuma jahilai su ce mutanen banza kawai su ma sai girman kan ya sai sai kwaɗayi sai wayo to duka ne Allah ne ya jarrabi juna gaba ɗaya Eh, Allah ne ya jarrabi mutane kowa da aka sinsa Eh, kowane layi kake wanda ya fi ka to shi ne abokin rigimar ka to haka yake akwai wani wani ana cewa a shek abdulwahab sha'arani ya da wani littafi ana cewa littafin minanul kubra a ciki yake cewa duk mutumin da ya taso da himma wajen addini ko wajen neman ilimi to Allah ubangiji zai jarrabe shi da abubuwa guda hudu idan ya yi haƙuri ya ci jarrabawan ja'alahullahu imaman yuqtada bihi sai Allah ya sa shi ya dawo shugaba wanda za a dinga koyi da shi a cikin addini in kuma ya gaza ya faɗi shikenan ya biye ya ta faɗa da mutane shikenan ya faɗi farko dai za a jarrabe ka da malamatul azbika wato zargin abokai kai da Allah rabu da shi ajin mu ɗaya da shi ba tare muka yi karatu da shi ajin mu ɗaya da shi Eh, kai da Allah rabu da shi ba tare muke yawo gidanmu yake zuwa ana zuba masa abinci to duk wannan sai an jarrabe ka in dai ka taso da hilman addini da karatu to za a jarrabe ka da malamatul azzika eh wato abokai da kuka taso ai tare muke kwallo da shi kaza kaza kaza kaza wai yanzu shi ma malami ne to duk ka shirya wa wannan ka san za a yi dama saboda haka sai ka daure ka cinye kai duka nufi Allah to na biyu kuma akwai da'anul juhala akwai sukan jahilai eh jahilai girman tsiya kawai gi- san girma yake yi kaza kaza ka dukka daure ka jure ba ruwanka to da kuma hasadul ulama da hasadan kuma malamai a wurin mu ya karatu a wurin mu ya karatu yaushe ma ya karatu Eh, da kwanan nan yake zuwa yana daukar karatu a wurin wai shi ma yanzu ya dawo malami to wannan kuma hasadan malamai ke malaman naka fa su za su tsara baka kuma ka. to duk wanda ya taso a irin harka ta addini to duk irin wannan za a jarrabe ka in ji abdulwahabu sha'arani amma ka daure in ka daure ka cinye wa'annan abubuwan ne ce to ja'alahu Allahu imaman yuktada bi sai Allah ya mai da kai shugaba wanda za a yi koyi da kai amma in ka tsaya kana biye musu kuna ta zage zage su zage ka ka zage su shikenan kuma kai ma ka dawo irin su Allah ya sauka ya saboda haka shi addini haka yake kowa da irin abin da Allah ya dora maka in Allah ya dora maka abu dole sai kai Eh, ko a wace harka ma kuma haka abun yake da in ka shiga kasuwa zai ka ga wani yaro ya taso da kuɗi sai ka ji ana cewa nan nan fa ni na kawar kawo shi shagon wai ga shi yanzu shi ma ya yi kuɗi to ina ruwan Allah kuma Eh, mutane nawa suna tsaye sai su yi ruku'u shi kuma sai ya ɗago ka yi ruku'i wancan ya ɗago sai ka sallama masa Ah, to Allah zai fasa abin da zai yi ne ka sallama mar kawai ka yi ta gaisuwa ka ce ai yaron mu ne mai albarka shi ke nan sai ka ga kuɗin zakka yana yawan zuwa maka duk lokacin da ya lissafi a shago sai dinga ai wancan mai gidana ne ku kai masa kaza sai kan ka huta yawanci a Kano nake ga ana haka sai ka ji su Allah ya taimake su da kauna kai a irin wannan sai ka ga yaran su sun yi arziki su kuma idan su sun riga su sun kuya yaran sun dago daga daga rukuni sai ka ga su yaran suna kula da su sai ka ga mutum yana zaune da babban mai arziki ne amma dukiyar ta ƙare yanzu amma kuma yaransa da ya koya wa kasuwa su suke ciyar da shi akwai wanda ya tsaye ke ɗaukar nauyin abincin gidansa na shekara wani eh, zuwa hidimar asibiti na gidan kowa da abin da zai ɗauka to yaro ya taso ka koya masa kasuwa sai ga baka masa hasada to me yasa ba zai taimake ka ba to haka Allah yake to ai Allah ba zai fasa abin da zai yi ba Allah zai fasa bashi arziki ne saboda saboda kai arzikin ya kare kai ka sashi a kasuwa a ba ruwan Allah da haka Eh, duk an wuce wannan layin mun muka koya masa kaza mun kaza an wuce wannan lokacin eh in Allah ya ba mutum abu kawai sai a sallama in ka sallama sai ka samu albarkar abu amma in ka je wayan ƙananan maganganu wallahi mu ne muka yi kaza mu to maganganu kuma ga su da yawo duk abin da ka faɗa sai ya koma masa eh in yana ganin ka da mutunci shikenan kuma ya daina ganin ka da mutunci saboda haka duk wanda Allah ya wa baiwa ka sallama abun na Allah ne kai ma ba naka bane shi ma wanda ka ga baiwar tare da shi ba tasa bace Allah ne dai ya masa haka saboda haka sai ka sallama ka ce mun gode Allah ne yayi Allah mun gode muna taya ka murna Allah ya rika shikenan a zauna lafiya to shine Allah yake cewa menene waje Allah ba'dukum li ba'din ko نعم وجعلنا بعضكم لبعض فتنة atasbirun Allah yake cewa za ku yi hakuri ne haka ne ko نعم وكان ربك بصيرا yawa atasbiruna ala ma tasma'una eh za ku yi hakuri bisa abinda kuke ji ana ta faɗa a kanku ne wa kana rabbuka basira ubangijinka ya tabbata basiran wato mai gani ne da wanda zai iya yi haƙuri akan irin wannan jarabawa da cutar da shi da ake wabi man ya jaza'u da kuma wanda zai dinga raki eh kana raki kai haƙuri kai din Allah yana gani in ma raki kake ka ki kai haƙurin ma dai Allah yana gani na'am وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نري ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا أتوا كبيرا Allah maɗaukakin sarki ce wa ƙalan lazina la yarjuna liqa'a wato wa'annan wadda ba sa tsammanin saduwa da mu wato la yakafuna alba'sa ba sa tsoron tashin alkiyama su ne kafirai sai su dinga cewa laula unzila alaina almala'ikatu me yasa Allah ubangiji bai saukar masa da mala'ika ba Allah me yasa Allah bai saukar mana da mala'iku ba su zo su dawo su ne manzanni a gare mu auna rabbana ko kuma Allah ubangijin mu gan shi gaba daya wai ko su ga ubangijin kai wannan kun yi girman kai da yawa eh wai su ga Allah Allah ya ce musu ai annabi Muhammadu shine a ni na aiko shi Allah ya ce laqad istakbaru wa inna sun yi girman kai fi anfusihim sun yi girman kai a cikin kayukansu wa atau utuwan kabira wato sun yi sun yi girman kai kuma sun yi shishigi shishigi mai girma da nema ku ce kuna so ku ga Allah tabaraka wata'ala wane ku Mm.
يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون هجرا مهجورا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون هجرا مهجورا الله مدaukakin sarki yace ganin mala'ika ai yawma yarawna almala'ikata ranan da suka ga mala'ika to la bushra yawma zillil mujrimina ranan kan fa babu wata bishara ga wayannan wato mujrimai kenan kafirai dinnan babu wata bishara ka san shi mumini ran da zai mutu zai ga mala'ika ta tanazzalu alaihimul mala'ikatu Allah ta kafu wa la tahzanu wa abshiru za su musu albishir to amma su mujriman ran da su za su ga mala'ikan fa to la bushra ranan babu wata bishara a gare su ba bishara za a musu ba azaba za su gani wa yaquluna hijran mahjura shi balarabe idan ya ga wani abun ki sai dinga kaman neman tsari da shi kenan yana cewa hijir hijir wato Allah ya shiga tsakaninsa da abu shine Allah ya ce wa yaquluna hijran mahjura mm.
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا Allah madaukakin sarki yake cewa wa qadimna ila ma amilu min amalin wato idan muka nufi abubuwan da suka aikata na ayyukansu idan muka muka nufi wannan ayyukan da suka aikata min alkhairi na alkhairi ka sadaqatin kaman sadaqa wasilatu rahamin da sada zumunci wa qurabaitin da irin garar baki din nan da suke duk wannan ayyukan Allah ya ce za mu nufe su mu mu diddige abin faji Allah wa haba'an mansura sai mu mai da ayyukan nasu gaba ɗaya kaman kura a bar a bar wato shekewa duk ayyukan da mutum yayi kafi in dai kafiri ne to ba zai ga aikin ba Allah zai mai da abun haba'an mansura eh saboda ya bar sharadi sharadi shine imani duk abin da kaga kai ka same shi to kana da imani ne amma in babu imani duk abin da suka yi to zai dawo haba'an mansura sai dai tun daga duniya irin abin da suke na sadaka na sada zumunci na wane ne sai kaga ana ƙara musu lafiya ana ba su dukiya ana kaza amma fa da sun mutu to ba abin da za su gani kuma a cikin ayyukan alkhairi wa qadimna ila ma amilu min amali faj'alnahu haba'an mansura Allah ya kiyaye
أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مكيلا أصحاب الجنة خير أصحاب الجنة يومئذ هم نعم.
خير مستقرا وأحسن مكيلا ثم أبو تاع الجنة رانا القيامة وتسو خير مستقرا وتذاس سامو وتو wurin wurin zama kenan mat- mafi alkhairin wurin zama su yan aljanna za su samu ranar alkiyama ba badali daga kafirai su kafirai su sun za su shiga wuta su kuma 'yan aljanna wato za su samu khairun mus- mustaqarra wato mafi alherin matabbata kenan za su samu aljanna wa asanu maqilan wato za su samu wuri mawdu'u qa'ilatin fiha wa hiya al-istiraha nisfu an-nahari fil wato idan aka yi tashin alkiyaman za a yi ta ne a rabin wuni a awa shida za a yi duk hisabin nan da za a yi a tsakiyar rana kuma awa shida za a yi to ana gamawa su yan aljanna su sai su tafi aljanna sai su je su ƙarisa wunin su tunda babu dare ai babu dare a aljanna ko babu dare Eh, da an yi zo filin tashin alkiyama an zo an yi hisabi na awa shida rabin wuni kenan shikenan sai su yan aljanna su tafi aljanna shikenan su je su yi ta ƙailular su su je su yi ta hutawar su Eh, babu zafi babu rana babu sanyin da zai matsa ba ka shiga daɗi kenan har abada to su kuma 'yan wuta shi kenan sai su tafi su kuma wuta su je su yi ta shan azaba Allah ya kiyaye mu albarkar manzo Allah subhanahu wa ta'ala Mm.
ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا ويوم تشقق السماء بال... السماء بالجمال ونزل الملائكة تنزيلا الله يتي يا رسول الله كأنبتا مسو يوم تشقق السماء لوكتين da za a kekkece sama bil gamani wato da da- da gajimare amma farin gajimare kaga saman ta kekkece da farin gajimare wani nazilul mala'ikatu shikenan sai kaga mala'iku suna ta saukowa tanzilan saukowa eh huwa yawmal qiyamati shine ranan tashin alqiyama saman za ta kekkece shikenan sai ga mala'iku suna ta saukowa kawai daga cikin saman nan Allahu akbar الملك يومئذ الع- الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا al-mulku yawma idhin al-haqqu lir-rahman wa kana yawman 'ala al-kafirin asira Allah madaukakin sarki yace al-mulku yawma idhin al-mulku yawma idhin al-haqqu lir-rahman wato a ranar tashin alkiyaman nan mulki a wannan ranar na gaskiya lir-rahman ya tabbata ne ga Allah mai rahama la yushrifuhu fihi ahadun babu wani wanda zai hada wa al- za a hada shi da wato wanda zai zai hadu da Allah cikin mulkinsa Allah shi kadai ne mai mulki ranar ko irin mulkin da Allah yake ba da shi aro irin na duniyar nan a ce sarkin kaza gwamnan kaza shugaban kasa kaza dagacin kaza hakimin kaza kaga wannan duk mulki duk wanda yake da mulki a duniya ai Allah ne ya ba shi amma a duniya na aro ne amma ran da ya mutu kowaye ne shi kuma shi kenan fa ba za a ce sai dai a ce gawa ya dawo gawa kuma babu mulkin kuma gaba ɗaya Allah ya karɓe mulkin to ranar alkiyama ko irin wannan mulkin na aron ma babu shi babu shi mulki na aron ma da za a ce wannan sarki ne wannan gwamna ne wannan shugaban ƙasa ne duk babu wannan ranar alkiyama ranar mulkin kawai na Allah ne zaka je na yi wa kansa kirari limanil mulku yawma lillahi alwahidil qahhar mulkin na Allah ne Hmm.
وكان يوم wa kana yawman alal kafirina asira Allah madaukakin sarki yace wannan rana ranan alkiyaman kenan asiran wato mai tsanani ne alal kafirina bisa kafirai biki lafil mu'minina sabanin mu'minai su mu'minai kam ranan tana da sauki a wurin su amma su kafirai yawman ne asiran rana ne mai tsanani Allah ya kiyaye mu ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا
ويوم يعض الظالم على يديه ko يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا dalilin saukan wannan ayar kuma akwai wani mutum ne wani mushriki ana ce masa ugbatu ibnu ibnu abi mu'aid shi wannan ugbatu ibnu abi mu'aid din mushriki ne amma kuma sai yana son manzon Allah shikenan kuma babba ne a cikin kafirai a cikin mushrikan nan na makka to shi ne sai ya shirya abinci a gidansa sai ya gaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce manzo Allah ya zo ya ci abinci sai manzo Allah ya ce masa na ga kana so na amma ina son ka da ka musulunta ya ce a'a shi ba zai musulunta ba sai manzo Allah ya ce to ai ba zan ci abincin ka ba sai dai in ka musulunta to shi kuma saboda son da yake wa annabi dan ya daɗa wa manzo Allah to shikenan sai ya sai sai ya furta kalmar shahada ya dawo ya musulunta kenan shi kenan sai manzo Allah ya ci abincin a gidansa to da manzo Allah ya ci abincin a gidansa da annabi ya tafi sai sauran manyan mushirkan abokansa sai suka ji labari haba sai aka zo kai ca akan ka lalace kai asara mun ji ka shiga addinin annabi Muhammad ka lalace kai asara aka dinga ci masa mutunci aka yi ta tofa masa yawo a jikinsa ba mu ba kai kaza kaza shi kenan to sai abin ya yi tasiri a jikinsa shi kenan sai ce to ya fasa ma musulunci ya fita ma daga musulunci to shi ne ya yi ridda ya bar addinin musulunci to shi ne nan ranar takin alkiyama Allah yake cewa wa yau mai abu zalim ala ya dai wato wa yau ma a wannan ranar ta takin alkiyama ya abu zalim ala ya dai wato wannan kafirin mushirkin ubbatun abin mu'aidin din ya ce ranar zai ciza yatsarsa ranar zai ciza yatsarsa saboda tsabar fushi ala ya dai ya kulu ya dinga cewa ya laita ni ittakaltu ma'ar rasul sabila sai dinga cewa wayyo Allah na kai kai to na ina ma da na riki hanya tare da Allah Muhammadu da na bi hanyar nan tasa zai ta faɗan haka zai ciza yatsarsa in ji Allah ya dinga cewa wai yau kai wato ya ce kamar irin ka ce ya na mutu na lalace ko laita ni ittakantu ma ar rasuli sabila ina ma da na bi hanyar nan ta Allah Muhammadu da na bi da na bi hanyar musuluncin nan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا ya wailata laitani lam attakid fulanan kalila sai dinga cewa wayyo Allah na na shiga uku na lalace ina ma da barriki wato fulanan fulanan kalila ina ma da barriki wane ba ya dawo mu shine wato khalili abokina abokin kullum wayannan mushrikan da suka zo suka ci masa mutunci suka ce in ba ya rabu da annabi Muhammadu ba su ba su ba shi to ranar zai ciza ya tsatsa in ji Allah ya dinga cewa ya shiga uku ina ma da yari ya bi hanya ɗaya tare da manzon Allah ya ce ya shiga uku ya lalace ina ma da bai riƙi wa'annan abokan nasa mushrikai ba ina ma da bai riƙe su abokai ba
لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني مم.
وكان الشيطان للإنسان خذولا لقد أبلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان كزولا zai ce laqad aballani an zikir gashi ya baddani gaban alqur'ani ba'da iz ja'ani bayan alqur'ani ya zo mu wato bayan yayi imani da manzo Allah shi kuma suka zo suka yi ta zagin sa suka yi ta ci masa mutunci har ya zuce ya ce shi ya bar addinin musulunci ba shine yace to gashi nan sun badda shi laqad aballani an zikir hakika ya badda ni gaban alqur'ani ba'da iz ja'ani bayan da alqur'ani ya zo mu wa kana shaytanu lil insani tazula Allah madaukakin sarki yace shi dai shaytan ya kasance wato mai zamar da dan adam ne gaban hanyar gaskiya zai raba ka da hanyar gaskiya mm.
وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول annabi kenan sallallahu alaihi wasallam kun ga dai duk qur'ani duk annabawan nan sai Allah ya ce qala musa ma ji'tum bihi sihr wa qala isa ibn maryama ya bani isra'ila qala ibrahim kowanne haka Allah yake faɗan sunansa amma manzo Allah saboda yadda Allah yake son sa yake girmama shi Allah baya ambaton sunansa sai Allah ya ce wa qala rasul sai babban manzon nan yace wato shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbi yace ya Allah ubangiji na inna qaumi wato ya- mutane na quraisha wannan ittakazu hadha alqur'ana mahjuran wato sun mulki alqur'anin nan abun kauracewa su quraishawa annabi ne kai karan surin Allah yayi ne Allah ya ce wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakazu hadha alqur'ana mahjura hakika mutane na sun rike alqur'anin nan abun kauracewa wato sun ki alƙur'anin idan ma ina karanta alƙur'anin sai su tara wawaye su dinga cewa la tasma'u li hadha alqur'an walgaw fihi la'allakum la'allakum taghlibun yanzu kar ku ji alƙur'anin ku yi ta hayaniya in annabi yana karanta alƙur'anin sai su zo su yi ta hayaniya su yi ta hayaniya wai kar su ji me annabi yake faɗa shine manzo Allah ya kai ƙara wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhazu hadha alqur'ana mahjura ya ce mutanen nan nawa ya Allah sun ƙauracewa alƙur'anin nan nawa gaba ɗaya to a ƙarƙashin wannan ayar ne malaman mu suke cewa idan kana da ƙur'anai ko da a gidanka ne misali ko a falonka in kana da alƙur'anai to ka dinga ɗauka kana karantawa duk wannan kake karantawa yau in aka ɗan yi sati biyu uku ɗauko wancan ba ka karanta Eh, saboda ayar dai ba haka ta ce ba tunda annabi ya kai ƙaran su kafuran ne da suke yace yace ya ya rabbi inna qaumi takazu hadha alqur'ana mahjura to kai ma ba a so ka kauracewa alqur'ani kaga an aje alqur'ani shekara da shekaru yana aiki a ba a karanta shi a aje yi ba a dinga daukar alqur'ani a karanta ko da izu ɗaya ka karanta ka mai da shi cikin gabakar ka ajiye in aka ɗan yi kwanaki ka sake ɗauka ka karanta malamai su haka suka faɗa kada a dinga barin alqur'ani ba a karanta shi dan Allah ya saukar da shi ne domin a dinga karanta shi.
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا
نعم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا Allah madaukakin sarki yace wa kazalika ai haka abun yake kama ja'alna aduwan min mushriki qaumaka kamar yadda muka sanya maka makiya a cikin mushrikai mutanen naka ja'alna li kulli nabiyyin qablaka haka kowane annabi ma kafin zuwanka haka muka sanya masa aduwan makiya min al-mujrimina daga cikin mushrikai kenan fasbir kai hakuri ya rasulullah kama sabaru kaman yadda sauran annabawan suka yi hakuri wannan Allah ne yake rarrashin eh, masoyinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafa bi rabbika hadiyan laka wa nasira wa kafa bi rabbika ya isa dai bi rabbika ga ubangijinka hadiyan laka shine mai shiryarwa laka gare ka wa nasiran laka kuma shine mai taimako akan mai taimaka maka ala a'daika a bisa makiyanka Hmm.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة Hmm.
كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وقال الذين كفروا وإن ودسك كافر شيء سكتي لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ويسنا تو من ذن الله تو ميسا الله بي سوكر ما ده القرآن غباطه با kamar yadda ya saukar da attaura da linjila da zabura me yasa bai saukar ma ba sai a dinga sauko ma kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan yau a sauko da wata aya gobe a sauko da wata sura wata me yasa ba a sauko ma da fatan wahidatan game da aka saukar da zabura da linjila ba suke gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce kazalika ai hakan nan dai yadda muke sauko ma shi wato kaɗan kaɗan ɗin da nusabbita bihi fu'adaka saboda mu tabbatar da zuciyarka mu ƙauni kalbaka mu ƙarfafa zuciyarka warattalna tartila kuma at- wato ataina bihi shay'an fa shay'an muna kawo shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan warattal lahu tartila saboda a dinga karanta shi karantawa a samu sauƙin haddace shi in an saukar da wannan ayar sai a haddace gobe in an saukar a haddace wata in an saukar a haddace da haka dai Allah yake saukarwa a hankali a hankali har aka gama sauƙin alƙur'ani a shekara 23 kenan ko eh to abinda muka faɗa daidai Allah ubangiji ya bamu ladarsa abinda muka kuskure Allah ya ce mana Allah ka sanya mu a cikin bayinka wanda zaka yanta su a cikin wannan wata mai albarka Allah ka gafarta mana ka gafarta wa iyayen mu ka gafarta wa al'ummar annabi gaba daya barkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa to barakatuh to Allah ya saka da alheri.